أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna 23 watan biyar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya dace wa bakwai kin watan daya miladiya ta 2021 darasi na takwas a cikin littafin ahkamul jana'izi wa bida'uha darasi na 28 na'am darasi na 28 a cikin littafin ahkamul jana'izi wa bida'uha wallafan shehu malami muhammad nasiruddin al'albani rahimahullahu ta'ala bimana littafin da yake magana akan hukumce-hukumcen mutumin da ya mutu sannan kuma da irin abubuwan da ba addini ba ne ba aka kawo su aka sa su a cikin harakar da ya shahi harakan mutuwa wanda kuma ana maimaita su har ma ana ga cewa addini ne saboda matsalar da ake samu kamar yadda ɗaya daga cikin magabata ke cewa duk lokacin da aka kashe wata sunna to sai an bayar da wata bid'a akan bacin wannan sunna duk a lokacin da aka bar wata sunna to zaka ga an raya wata bid'a sannan kuma wannan bid'a sai ga ana bata goyon baya sama da yadda ake ba sunna din saboda la'alla shi wanda ya raya bid'an da rai shi a cikin almajiran shi yana rayi da haka za su yi ta kokarin kiyaye abin da malami yake faɗi ko da ya ci karo da abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin bayanai inda muka tsaya za mu tashi daidai hadisin al-musayyib ibn hazm daga cikin bayanai da malam yake akan cewa mutumin da ya mutu idan ya tabbata cewa kaulan wahidan kafiri ne to baya halatta mutum mai imani ya daga baki ya mushi addu'an cewa Allah ya mushi rahama saboda akwai tanaqud akwai tufka da warwara a ciki ubangiji subhanahu wata'ala ya ma kai shi alƙawalin cewa ba zai gafarta mutumin da yake kafiri bane ba to haka mutumin da kafircin shi ya bayyana baya sallah kaulan wahidan mana mutum ne wanda ba ruwan shi da addini ko ta kusa ko ta nesa sai ya mutu saboda kara kuna makamancin wannan ko ana tare sai kuka yi ta yi mushi addu'o'i na fatan alheri da sauransu da Allah mushi rahama wannan baya halatta to a cikin wannan bayanai maliki cewa anil musayyib ibn hazm radiyallahu anhu qala lamma hadarat aba talib alwafatu ja'ahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fawajada indahu aba jahl wa abdullah ibn umayyah ibn mughira فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم إنك أعظم الناس علي حقا وأحسنهم عندي يدا ولأنت أعظم علي حقا من والدي فقل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية عبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدان له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبي وأبى وأبى أن يقول لا إله إلا الله وأبى أن يقول لا إله إلا الله أتكون حديثنا المسيب الله قال دا غري شي ke cewa lamma hadarat aba talib nil wafat lokacin da mutuwa ta zo abu talib abu talib mahaifi ne ga aliyu ko sannan kuma yana matsayin baffa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin mahaifi lokacin da mutuwa ta zo mushi ja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzalla ya zo wajen shi manzalla da ya zo wajen abu talib fawaje da inda hu aba jahalin sai samu abu jahal a nan sannan bayan abu jahal ma kuma ya samu abdullahi ibn abi umayya ibn al-mughira ya samu kuma abdullahi dan abi umayya dan al-mughira shi ma a wajen abu talib faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama mazalla yana zauwa sai ce ya am ya baffana mana ya babana ya wan mahaifina ko kanin mahaifina innaka a'zamun nasi alayya haqqan kai ne mafi girman mutane game da abin da ya shafi haƙƙinka a sama na yahi haƙƙin kowa a kaina kenan kana da girma kana da matsayi a tare da ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi wa Abu Talib sai ya ce wa ahsanuhum indi yadan sannan kuma kana da hannu a kaina bi ma'ana kana da taimako a kaina na bangaren rayuwa ka kyautata mini a cikin rayuwa saboda abu ɗalib ya tsaya wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda ake tsammani akan ba shi kariya da dukkan wani wanda ya taba shi a cikin garin makka a dalilin da'awar da yake to shi abu ɗalib duk da ba imani ya yi da shi ba amma dai kuma shi yake ba shi kariya to irin waɗannan darajojin da yake da su ne manzalla yake ambata cewa lalle kai kahi mutane gaba ɗaya kan haƙƙin in kyautata zuwa gare ka wa ahsanuhum indi yadan bimana hannayenka sun kyautata zuwa gare ni wala anta a'zamu alayya haqqan min walidi sannan kuma kana da haƙƙi sama da yanda ba mahaifina yake da haƙƙi a kaina sai ce fa qul la ilaha illallah sai manzo Allah ya ce Abu Talib ka ce la ilaha illallah kalimatan ita wannan kalmar ta la ilaha illallah in ka hade ta ashhadu laka biha indallah zan tsaya in maka shaida akan ta a gaban Allah kenan kawai yanzu ya zo mutuwa wannan kalmar kawai in ka faɗe ta kace la ilaha illallah an ƙare kai sauran aikin ba naka bane idan aka je gobe kiyama zan tsaya gaban Allah in ce lalle ina mai shaidan cewa ka ce la ilaha illallah faqala abu jahal da mazalla ya ƙare bayanin shi abu talib bai faɗi wannan kalmar ba yanzu abu jahal an ambata dama iyanan ko da shi da abdullahi dan abi umayya sai suka ce mushi ya aba talib ya kai abu talib a targabu an millati abdulmutallib yanzu za ka kaucewa hanya da tafarki da addini na abdulmutallib za ka bar addinin kakanmu abinda aka taso a garin makka ana yi yau da gobe an saba ko ina shi ake yi yanzu za ka bar wannan abin ka kama wani abu sabu magana ta cewa sabon addini aka zo da shi ba wata magana bace sabuwa tsohuwar magana ce duk mutumin da bai da hujja abinda zai ce sabon addini a daidai lokacin da in ka duba ayat da aka karanto da hadisan da aka karanto a kaf cikin garin su kai watakila a wani ƙauye ne ma ƙauyen ma bai da shekarun da hadisin yake da tun da hadisin ya yi shekara dubu da shekaru ɗari ruwa amma kuma sai wani mutum ɗan shekara kaza wanda bai kai ɗari ba ma ko ya kai ɗarin masu ya ce ai wannan sabon addini ne mu musa haka ba to wannan maganar suka faɗa wa manzala sallallahu alaihi wasallama yanzu za ka bar addinin uwaye da kakanni shi ne kuma allah ya ambata a cikin alƙur'ani ko duk wanda aka taɓa sai su ce inna wajen na aba ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtaduna a wani wuri wa inna ala asarihim muhtaduna mu haka muka tashi muka ga uwayenmu da kakanninmu suna yi in ma hujja kake nema to ka je ka tambaye su mu ba ruwanmu mu haka ma ga sana mu haka zamu shi kuma al'amarin addini bai da alaka da cewa wani ko wani kai a karan kanka kama kanka gata a wajen Allah subhanahu wataala ta hanyar bautawa Allah subhanahu wataala akan tsarin da Allah ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi wannan shine abun kafafa Allah ba zai tsaya ka gobe kiyama bai tambaye ka yace to yaya mutanen garin da magarab suke yi a ce ayi Allah kaza kaza suke to shikenan kai ma kana cikin su jije ka a daga an tsaye da ka ca za a misa kai kaza ka ce Allah ya ce ga aya manzon Allah ya ce ga hadisi yau ka sha amma bayan da za a tsaye da ka a ce maka ya aka yi kai ka ce ai haka kaga tashi kaga ana yi wannan ba hujja bace ba ba hujja bace ba kuma kai ko yawon duniya kai za ka gane cewa ba hujja bace ba saboda abinda kuke ga cewa a nan garin da magar misali a wani haraka na addini in ba a yi shi ba kamar duniya kama tashi a yi tashin kiyama sai ka je wani wuri ka ga wasu al'umman da sun yi mutanen garin ku yawa halishin da suke magana da shi daban ɗabi'unsu daban al'adansu daban kai ka ce ba su san ba akwai wasu mutane masu suna kaza a waje kaza ba su ma san da su ba kuma rayuwarsu kawai suke yi haka iyari ɗaya ne a ɓangaren bautawa Allah shine kawai dalili Allah ya ce manzo Allah wannan shine dalili amma magana an ce suwa ne sun ce ko haka aka ake yi ko kuma haka aka saba wannan duka ba hujja bane a wajen Allah ba ko Allah da haka aka saba in haka aka saba idan za a yi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma waɗannan mutanen ai akwai abin da suka saba ka gane ta suka yanzu zaka bar tafarkin Abdul Muttalib kakanmu falam yazal rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi manzo Allah bai gushe ba yana bujuro mishi kalmar la ilaha illallah yana ce musu ce la ilaha illallah ce la ilaha illallah ce la ilaha illallah mazalla yana kwaɗayin abu talib da irin ƙoƙarin da ya bada ɓangaren da ya shafi taimaka wa mazalla akan da'awa a ce wannan mutumin ya faɗi wannan kalmar saboda ya samu sassabci a wajen Allah mazalla lam ya zalbe gushe ba ya adiduha yana yana bujuro wannan kalmar alaihi sannan kuma su kuma waɗancan mutanen guda biyu da Abu Jahal da shi da Abdullahi dan dan dan Abi Umayya su kuma wayu'idani wayu'idani ai suna maimaita mushi waccan kalma ta atargabu an millati abdul mutallib yanzu zaka bar tafarkin abdul mutallib ka kama wani addini sabo addinin yara duka ba shi aka ahe sa za su zuciya mutane ga inda kamata abota wa Allah to wannan ita ce hujjar da ake ake faɗi kaga Abu Huraira lokacin da ya kama shedan ko ya kama shi karo na farko ce ba za ya dawo ba ya dawo ya kama shi karo na biyu ce ba za ya dawo ba ya dawo ya kama shi karo na uku sai ce in kana so ka kara gani na ga abin da za ka karanta karanta mashi ayatul kursiyu shi shedan inda yake zuwa sata fa a cikin baitul malikin musulmai lokacin da da sahiya ta manzo Allah da ya hadu da Abu Huraira ya ce ya kuka yi da kai da abokin gwagwarmayanka sai Abu Huraira ya ce ya ce mishi kaza ya ce mai kaza ce mai kaza sai manzo Allah ya ce sadaqaka abin da ya faɗi maka gaskiya ne wa huwa kazub amma shi makareci ne kenan mi zaka duba ba wani magana ba maganar yarin ta bace magana tsuha bane ba magana magana ce ta dalili ya tabbata inda aka ajiye shi kuma ya hau a wannan wajen shikenan magana ta riga ta gari kasancewar shekaru ko karancin su ko yawancin su ko yawan shekaru ko makamacin duk duka ba da shake lissahi ba ana lissahi ne da hujja kawai to anan suka ce mishi yanzu zaka bar tafarki su ba wa yu'idani suna maimaita mishi wannan kalma tilkal maqalata waccan maganar da suka hodi mishi ta atargabu an millati abdul muttalib hatta qala abu talib har sai da abu talib suna maimaita mai suna nanata manzalla yana yi su suna yi yana yi suna yi har sai da abu talib yace akhira ma akhira ma kallamahum magana ta karshe da ya faɗi musu yace huwa ala millati abdul muttalib yace yana kan addini abdulmutallib wani shi ne abinda abu talib ya hudu wa aba an ya kula la'ilaha illallah ya ƙi ya faɗi kalma ta la'ilaha illallah bai faɗe ta ba a haka ya mutu wani hadisi na ingantacce duk da ‘yan shi'a suna ce ai ya hudu alhali bai hudu ba bai hudu ba wa aba an ya kula la'ilaha illallah kala shi abu ɗalib yake cewa laula an tu'ayyira ne ƙuraishun in ba don kar da ƙuraisha su su aibanta ni ba ka duba kar a ce ne kuma duk mutumin da yake aiki da wata sunna shi ma a yau don kar a ce ne a ce manzan Allah ka za a ce to yanzu ya zan yi da mutanen angonmu ya zan yi da mutanen garinmu ga yayin babana ga ƙannin shi ga kaza ga kaza ya zan yi da su kar a ce kaza kar mata su ce kaza wannan sai sa mutum kawai bar hanya ya ce laula an tu'ayyira ni ƙuraishun in ba don ƙuraisha kar su aibanta ni ba bayan na bar duniya ya ƙulu na su rika cewa inna ma hamalahu ala zalika aljaza'u abinda ya kai shi zuwa ga wannan faɗar wannan kalma shine kasawa ya kasa ya ce la'aƙarartu biha ainaika ma'aikin Allah yake ce mazalla da na tabbatarwa idanunka jin daɗin ganin lokacin da nake furta la ilaha illallah amma ki haɗi faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana kan addinin abdulmutallib kuma kawai ran sai huta sai mazala ke cewa amma wallahi la astaghfiran na laka malam unha anka ya ce na rantsi da allah sai na ci gaba da nema maka gafaran allah matuƙar ba an hane ni ba kenan zai ci gaba da nema mashi gafara wajen Allah matakar ba a hane shi ba malai shi ta fa akhadhal muslimuna yastaghfiruna limautahum yanzu a dalilin haka sai duk wani wanda yake da nashi wanda ya mutu a cikin kafirci shi ma yake nema mashi gafara alladhina matu wadanda suka mutu hum mushrikuna suna halin shirka ana cikin wannan yanayi mazalla yana ma abdul mutallib su ma kowa yana ma nashi fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah mai girma da buwaya ya safkar da ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim Allah ya ce ma kana baya halatta lin nabiyyi ga annabi wallazina amanu da waɗanda suka yi imani tare da shi an yastaghfiru lil mushrikin akan su rika nema wa mushrikai gafara wannan ba aikin ku bane ba kar ku kare yin haka walau kanu uli qurba Allah ce ko da waɗannan mushrikan sun zamanto mafi kusanci ne a gare ku uwayenku ne kannunku ne yayinku ne matanku ne ɗiyanku ne uli qurba Allah ce min ba'di ma tabayyana lahum bayan ya bayyana a gare ku qarara annahum ashabul jahim cewa waɗannan nakun da suka mutu ƴan wuta ne bi mana waɗannan wanda suka mutu nan sun mutu akan tafarki wanda yake na kafirci haka duk mutumin da ya mutu akan tafarkin kafirci da shirka ga Allah to baya halatta ka nema mushi gafarar Allah subhanahu wataala sannan kuma wa anzalallahu wa anzalallahu fi abi talib Allah ya sabkar akan Abu Talib shi a karan kanshi faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda Allah yake ce ma manzala sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah yake ce ma manzala sallallahu alaihi wasallama kai baka iya shiryar da wanda kaga dama mana ba kai kake shiryar da mutane ba shiriya wata kyauta ce a da a hannun Allah subhanahu wataala yake bayar da ita ga wanda ya ga dama daga cikin bayan shi da haka duk mutumin da ya ganshi akan tafarki wanda yake na addini to yawaita faɗan alhamdulillahi lalzi hadana li hada wa ma kunna li nahtadiya laula an hadana Allah godiya ta tabbata ga ubangijin da ya shiryar da mu wannan hanyar ta shirya in ba dan agajin shi ba da taimakon shi ba da bu mu iya kai kanmu zuwa ga wannan matakin ba in ilimi ne na duniya akwai wanda sun hika kuma sana a cikin shirkan nan in kuɗi ne akwai wanda sun hika suna cikin shirkan nan in ƙarhin mulki ne da jijji da kai akwai wanda sun hika kuma suna cikin wannan in ƙabilanci in ma mine ne mutum ke takama da shi za ka samu akwai wanda yana takama da wannan abu amma kuma in ya aikata aikin kawai sai ka ga wayya aka yi wani a irin yanayin da yake ciki da tunanin da yake da da zo yana aikata aiki kaza bai shiryu ba shirya ce babu tare da shi ko kuma ga mutum yadda zai karanta duniya ya tafi kasashen duniya ma daban-daban ya tahi nan yayi kaza ya tahi nan yayi kaza amma sai ya haɗu da wani wanda bai ma san inda duniya ta sa ga watakila bai taɓa wuta daga cikin garin da magarin ba sai ya rika juya shi irin yadda ake juya wainan kwai mana yayin da ya ga dama yi da shi kaga wannan a ce ayi wannan mutakhassis ne wannan ƙwararren malami na bangaren kaza na duniya ya san kaza ya san kaza amma kuma Allah sai ga bangaren in bai shiryu ba sai ga abin ba kyan gani to da haka shari'a ta Allah ce innaka la tahdi man ahbabta can da Allah yake cewa innaka latahdi ila siratin mustaqim ko yace siratil lahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ala ila allahi tasirul umur Allah yace wa innaka lalle kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama latahdi ila siratin mustaqim mana kana dora mutane zuwa ga tafarkin da yake madaidaici ba shi ke shirye da su ba shiriya wata kyauta ce a hannun Allah yake bayar da ita ga wanda ya ga dama daga cikin bayan shi Allah shirye da mu innaka la tahdi man ahbabta sai ce walakin Allah yahdi man yasha sani cewa dai Allah shi yake shiryar da wanda ga dama sannan kuma wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah shine mafi sanin suwaye ya kamata ya shiryar da su kenan karkaji zahi cewa babbanka bai musulunta ba babbanka bai imani ba abu talib bai imani ba wannan abun kare sa ka ji zahi Allah shine a'lamu bil muhtadin shi yayi sanin wa ya kamata a shiryar da shi al'amari ne haraka ce ta Allah kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan Allah ya faɗi mushi cewa bayyada hannu a ciki bayyada ruwa mai da tsaki a ciki al'amari ne na Allah shi yake shirye da wanda ya ga dama sannan kuma ya batar da wanda ya ga dama saboda rishin shiryar mutane yana yana yana mazalla yana jin zahin shi shine cewa Allah yake cewa harkar shu'ara ila allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin yace kana kana dabda ka halakar da kanka saboda mutane sun kin imani in nasha nunazzil alaihim minas samai ayatan Allah ce in muka ga dama za mu sauko musu wani aya daga sama wanda gaba ɗaya su za su rirsuna kansu imani ga Allah subhanahu wataala ba haka Allah ma mutane annabi Yunus ba falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu sune suka yi imani gaba ɗaya aka tado duwatsun da suke bayan gari suka zo daidai kan kowa ko kai ruku'i kai sujada ko kuma su haɗo saman ka akwai wanda zai ki kaga ba jani yanzu ma haka a cikin alkawari su ɗabi'iyya abubuwan da suke faruwa na ɗabi'a na abubuwan da Allah subhanahu wataala ya ga dama su faru abu nawa yake yake sa mutane su aikata abin da ubangiji subhanahu wataala ya umarce su suka ƙi amma yau wani abu sai ya kawo wani abu sai ga an bige kuma na wannan abu yanzu misali mutumin da in ya aski gemun shi yake yake cutuwa mana fata batta iya da sauransu ko ko a cikin soji ne sai ya je a mai takarda ko wanda za ta bashi dama na yemi na ya bar gemun shi in Allah ga dama sai mai da haɓa kowa haka nan ba wanda isa kana kankarewa ka kankarwa kanka tashi hankali to haka Allah yake idan ubangiji ya ga dama kowa zai imani walau sha rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a inda ubangijin kai ga dama da kowa imani sai dai Allah ya ba dan adam dama fama sha'a falyu'min wa sha'a falyakfur aka ba dan adam dama al-ikhtiyar ya zaba in ya ga dama ya imani in ya ga dama ya kafirci in ya ga dama ya yi godiya in ya ga dama ya yi kafirci wannan Allah ya ba da adam wannan dama to da ka wa huwa a'lam bil muhtadin Allah shine mafi sani wanda wanda suke shiryayyu ne malaci akhrajahu al-bukhari wa muslim wa an-nasa'i wa ahmad wa ibn jarir fi tafsirihi wa siyaq lahu wa kaza muslim wa ziyara thaniya lahu fi ba'd al-usul kama dhakarahu al-hafiz al-qurtubi wa yashhadu laha riwayatu al-bukhari wa ghayrihi bi ma'naha ووردت القصة من حديث أبي هريرة باختصار عند مسلم والترمذي وحسنه وعندهما الزيادة الثالثة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وله الزيادة الأولى وهي عند ابن جرير أيضا من حديث سعيد بن المسيب مرسلا ولكنه في حكم الموصول لأنه هو الذي روى الحديث عن المسيب بن حزم وهو والده ووردت أيضا من حديث جابر أخرجه الحاكم أيضا وصححه ووافقه الذهبي وفيه الزيارة الرابعة وهي عند ابن جرير مرسلا عن مجاهد وعن عمرو بن دينار وعن علي رضي الله عنه قال كنا أن حنيوين دونتان حديث حديث يزو كنا سنة مالي أنبتا من أنا سي مالي كتا وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه aliyu yake cewa na ji wani mutum yana nemawa uwayen shi gafara wannan uwayen nashi kuma wahum wahuma mushrikani suna mushrikai suka mutu suna shirka ga Allah suka mutu faqultu sai aliyu yake cewa sai na ce ma wannan mutuma tastaghfiru li abawayka wahuma mushrikani yanzu zaka rika nema ma uwayenka gafara alhali sun mutu suna halin shirka ga Allah subhanahu wataala faƙala sai mutumin ya ce alaisa yo ai kai aliyu baka da labarin shin ƙadistagfara ibrahimu li abihi wa huwa mushrik baka da labari annabi ibrahim ma ai ya nema wa mahaifin shi gafara allah alhali mahaifin nan nashi mushriki ne kenan kaga ya ba shi hujja ko? ya ba shi hujja eh qala sai aliyu yake cewa fa zakartu zalika linnabi sallallahu alaihi wasallama sai na ambata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda wannan mutumin ya hadi kaga ladabin sahabbai tun a wancan lokacin fa ba tambaye ka a ce me yasa kai kaza ko ka ce ai haka kaga ana yi a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye aliyu ya ga ya aikata wannan aiki sai aliyu ya ce mishi ya za a yi kai kaza saboda abu akwai haramci akai sai mutum ya ce a yi aikai baka da labari baka zo gari ba ai annabi ibrahim ya nema uwaye shiga fara kuma karanta mashi ayat qur'ani aliyu yayi kin me ga wannan mas'alar mai girma ce da haka dole akai ta wajen sallallahu alaihi wasallama sai zo yake hadiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ga abin da ya faru ha fa nazalat sai Allah ya safkar da ma kana lin nabiyyi walladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wannan mun karanta take na baya ko sannan aya ta gabanta shine wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna ibrahima la'awwahun halim sai Allah ke cewa baya halatta ga ga annabi da masu imani su nema wa mushrikai gafara ko da sun kasance makusantansu ne bayan ya bayyana a gare su cewa waɗannan mutanen sun mutu akan tafarki ba na addini ba sai Allah ya ce kuma wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi yo ai annabi ibrahim ba istighfarin da ya rika neman gafara da ya rika nema ma mahaifin shi ba komi bane ba illa face an mau'idatin wa'adaha iyahu wani alkawali da ya dokan mishi kamar irin na manzalla da Abu Talib ya rasu la astaghfiranna laka ma lam unha anka zan nema maka gafaran Allah matakar ba a hana ni ba akan nema maka amma falamma falamma tabayyana lahu lokacin da ya bayyana ga annabi ibrahim lahu annahu aduwwun lillahi cha mahaifin nan nashi ha makiyi ne ga Allah subhanahu wataala tabarra'a minhu sai ya raba gari da shi sai yayi bara'a da shi sai yayi barambaram da shi kaga kenan shi ma ya nema mishi gafaran Allah amma lokacin da Allah ya fahimtar da shi cewa wannan mahaifin naka mutum ne wanda yake mushriki ne yana shirka ga a gare ni annabi ibrahim shi ma daga lokacin sai bara'a da mahaifin shi tunda lokacin da ya zo daga hari ya karanta mashi ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budi ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani asiya ya abati ya rika ambata mashi ya abati ya abati ya mahaifina ga tafarkin kirki nan ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza sai da ya kare wa'azin shi kaf sai mahaifin ya dauki magana yace arahibun anta an alihati ya ibrahim yanzu kai ibrahim kai ne za ka rika kawar da kai game da allolinmu waɗanda muke bauta ma la illam tantahi in baka fasa waɗannan maganganun da kake mana kai annabin Allah ne a bautawa Allah shi kadai a fasa bautawa kuma kai la arjumannaka zan jefe ka wahjurni maliya kamar tai ka bani waje kenan irin kyara da mahaifi zai ma dan shi ya kyare shi ya ce tai ka bani waje kenan baya bukatar sauraron irin waɗannan maganganu na annabi ibrahim annabi ibrahim ya ce salamun alaika amincin allah tabbata a gare ka baba la astaghfiran na laka zan ci gaba da nema maka gafara allah to kaga ya ɗauki alƙawalin zai nema mashi gafara allah ko amma lokacin da ya bayyana a gare shi ce annahu aduwwul lillahi cha shi mahaifin maƙiyi ne ga allah subhanahu wataala ba mutumin da zai ki allah kuma kai ka so shi wanda ta ce ƙa'ida ta son Allah inda daga sai akwai son Allah mahaifa suna da haƙƙi haƙƙinsu bai kai haƙƙin Allah ba da kai da mahaifanka gaba ɗaya gaba ɗayanku halitta ne na Ubangiji subhanahu wata'ala mallakan shi ne abin mulkin shi ne abin tasarrufin shi ne la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyati man al babu da'a ga wani halitta ko duk irin matsayin da ya kai a cikin sabawa mahalicci wanda shine Allah subhanahu wataala da haka duk lokacin da wani zai yi magana duk irin inda ake gaba bane idan maganar shi ta ci karo da maganar Allah ko maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to za a ajje maganar shi wannan za a aiki da maganar Allah ce da na manzon shi kuma wannan shi yake fasarta haƙiƙanin son Allah a cikin zuciyar mutum amma in dai zamanto Allah zai ce kaza kuma ka rika tuna mutanen anguwanku gaskiya akwai matsala akwai matsala to annabi ibrahim wannan shine abin da ya fuskanta yayi ya kalubalanci duniya ne shi a lokacin ko yanzu misali ba da ga adadin ku ko kaza da dan adadin ku ne da dan jama'an a shi shi ɗaya ne shi ɗaya ne ya fuskanci duniya gaba ɗaya kuma duniya ta shirka daga cikin aikin da ya abinda Allah haka yato mana a cikin suratul anbiya suna da yawon zina suna da ranar da suke zuwa a je a yi biki a yi wane ne bayan gari aka bar allolin a wani wurin da ake wani masallacin da su suke bauta wa allolinsu mana wajen wajen ibadansu annabi ibrahim yana zauwa faja'alahum juzazan sai ya musu gunduwa gunduwa guma kan gaba ɗaya kama kakkarya su illa kabiran lahum sai banda babban gumkin sai bar shi la'allahum ilaihi yarji'una in suka komo tunda dai a gaban idan shi aka yi ya kamata ya musu bayani wane ne ya shigo ya kashe ya kashe wannan kankanin allolin ko kuma waɗannan allolin na gehe waye kashe su da suka zo suka ce subhanallah man fa'ala hadha bi alihatina waye aikata wannan aika aika game da allolin mu qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim aka ce ai dama mun ji wani akwai wani matashi yana munan ambato kamar suke can yana zagi annaba Allah musa zagi yana munan ambato game da allolin wannan allolinsu sai ka ce to fa'tu bihi ala a'yunin nas kamar irin wannan hamasa ne ku zo misali wani haƙƙin ku wani abin da kuke ga haƙƙin ku ne wani ya zo yayi yayi mai nasan wannan haƙƙin naku kuma kuna da iko akan shi sai ka ce to fa'tu bihi aje a zo da shi mana kawai aka aika wata tawaga ta je ta zo da shi suka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim yanzu kai ne ka aikata wannan aikin da allolinmu mi suka maka sai ce a bal fa'alahu kabiruhum hadha ga wannan katan nasu na tsaye shi ya kakkashe su fas'aluhum in kanu yanquna ku tambaye shi mana waye ya kashe kankana in ba ba shi bai ai dai yana nan a wajen akai abu ba doke shi ba akai akai shi wani waje aka kashe su ko aka maido shi fas'aluhum in kanu yanquna ku tambaye su in ku tambaye shi ko kuma ku tambaye su in suna magana suka ce ai ka san ai sun manuki su ala ru'usihim su da kan suka yi dan dim kamar abun ya kama kallon su kuma ne sai aka hawo kujeran naki eh aka ce ai laqad alimta ma haula yanduna yo kai da ba ka san ba sa magana zaka ce mu tambaye shi yace yanzu afata abuduna min dunillahi yanzu za ku rika bauta ba abinda ba Allah ba ma la yanfa'ukum abinda bai amfanar da ku wala ya durrukun bai ya cutar da ku ya ce kai uffin lakun wali mata abu nuna min dunillah ku dai kamar ka ce tirginku da ku da abin da kuke bauta wanda ba Allah ba gaba daya afala ta aqilu nan zubuku hankali buku hankalta ku gane cewa abin da bai iya kare kanshi daga komi kamar daga cikin sahabbai yake dariya wata rana aka ce wai ya ce ai ya tuna lokacin da ya musulunta ya ce gumkin nashi da yake bauta ma ya isko kare na mai hutsari kawai dame ce kai ya ce abinda bai iya kare kanshi daga hutsarin kare kare kuma kuma in ce Allah ne kawai lokaci ma buga shi da ƙasa ya ce a shaɗu Allah ila ilallah musulunta to su ma waɗannan mutanen haka yi musu yanzu aka yi shuru sai aka ce kawai har ƙuhu ya yi babban laihi kawai a ƙona shi a ƙona shi wansu ru'ali hata ku kare allolinku ku ji ku za ku kare Allah kai za ka kare Allah Allah shi ne zai baka kariya ya ce har riƙo wansu ru'ala ta kuma kuntun fa'ilin har zuwa abin da ya faru to annabi ibrahim ya ɗaukan mahaifin shi alƙawalin zai ci gaba da nema mashi gafara Allah sai lokacin da ya bayyana a gare shi cewa annahu aduwwu lillahi tabarra abin sai bara'a da shi to wannan shi kuma wajibi ne ga dukkan mutumin da yake da imani yake kan tafarki na tauhidi ya zamanto bakka da alaka da mutanen da suke shirka ga Allah subhanahu wataala ka musu wa'azi ka musu fadakarwa gurgurdan hali mutum Allah ya fahimtar da shi halas bai fahimtar da shi ba ku wata mu'amala da ba amma harakan addini lakum dinukum waliy din shine Allah ya sabkar da bara'atun min Allah wa rasulih ila alladhina ahadtum min al-mushrikeen fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allah mukhzil kafirin sai yace wa adhanun min Allah wa rasulih ila an-nasi يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين با الله da manzon shi ba ruwansu da mushriki wa azanun min Allah wa rasulihi shela ce ta Allah da manzon shi yawmal hajj al akbar a ranan babban sallah ita ce sallami layya a lokacin lokacin jiwa manzala sallallahu alaihi ya tsaya ya ba mutane bayanin cewa ba Allah da Allah da manzon shi ba ruwansu da mushriki saboda hatsari ne ba ba na wasa ba amma a yau shirkan na an maida ta wani sinadari ne daga cikin sinadaran da ake ga cewa ba za ka mayi musulunci ba sai ka hada da ita da sunan kariya da sunan tashi tsaye wallahi kuma abin shedan ya biyo mutane halin waɗanda ake ga su za su koya maka addini abin sai ya fito daga hannunsu su kuma suna tunanin abin da za su samu addinin bai da gata mai karantar da addinin bai da gata sai suka ma kansu hanyar da za su rika samu amma kuma hanyar nan mafi yawancinta ba duka ba mafi yawancinta hanya ce wadda tana bara'a da Allah da manzon shi a hada a raba a kashe a kora a yi kurciya a yi wane ne duka suna suna faruwa bannar da take cikin irin waɗannan abubuwan Allah kaɗai san irinsu sai mutum ya je abin ya ruha da shi a lokacin tukun za ka je na haki yana baka labarin irin abubuwan suka hau ta je abubuwan ta je neman kaza an yi kaza an yi kaza abin malam ba daɗin shi ko mutumin da ake ga shi ne murshid wanda zai karantar da mutane addini ya fahimtar da su Allah ya za ku bauta wa Allah sai zamanto an samu wani abu na daban tare da shi to min babi aula idan ya zamanto wanda ake ga zai koya mutum addini shine yake wannan aikin to ina ga mutumin da shi ko bai karanci addinin madama kuma mabiyi ne ga wannan wanda ga tafarkin da ya kama yaushe zai fahimci cewa wannan abin shirka ne ga Allah subhanahu wataala akwai aiki ba na wasa ba kaga dai gogormayar da annabi ibrahim yayi akan shirka kuma shirka ce kafirci kafircin al-kufru millatun wahida tafarki ne daya wanda ya kaza da wanda ya kaza in dai yana amsa wannan suna kawai duka matsayin su daya sai Allah yake cewa inna ibrahima kaga annabi ibrahim la'awahun mutum ne mai kankantar da kanshi ga Allah subhanahu wataala ai azimut tadarru'i lillahi mutum ne mai yawan kaskantar da kanshi a gaban Allah halimun kuma kasiru safhi amma yasduru min qaumihi min adh-dhallal mutum ne mai yawan yahiya game da abin da yake yake yake fuskanta daga mutanen shi na cutar da shi to wannan kaga kenan baya halatta mutumin da ka tabbatar akan ya mutu akan tafarki na shirka ka ci gaba da ne roƙa mashi gafara Allah subhanahu wataala malati rawahu al-hakimu wa ahmadu wa siyaqu lahu wa isnadu wa isnaduhu hasanun wa qala al-hakimu sahihul isnad wa wafaqahu adh-dhahabi qultu muhammad nasiruddin al-albani yake cewa wa hadha al-istighfaru innama huwa ma hakahu Allah ta'ala fi awakhir surati ibrahim ibrahim yake ta anhu wannan neman gafaran da malai ambata a nan malai ke ca innama huwa ka sani cewa iya daga cikin abin da Allah ya hakaito mana na labarin annabi Ibrahim a ƙarshen suratu Ibrahim inda Allah yake cewa rabba na firli wali walidayya wali mu'mini na yau mai kumul hisab kaga anan ma ya sa mahaifan shi to amma falamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu wa qad zakara al-mufassiruna anna hadha ad-du'a منه كان بعد وفاة أبيه وبعد هجرته إلى مكة كي يشهد بذلك بذلك سياق الآيات التي وردت في آخرها الآية المذكورة مالك يتشاكم معلمان تفسير سني بياني أكن شوى wannan addu'a ta kasance bayan rasuwa mahaifin annabi Ibrahim kenan daga baya kuma Allah ya faɗakar da shi cewa fa baya halatta ka ci gaba da newa mishi gafara kenan ya rasu akan tafarki na shirka da aka baya halatta ka ci gaba da nema mushi gafara a wajen Allah subhanahu wataala mal yace kenan idan aka fai a wannan maganar da malaman tafsiri suka faɗi yake cewa yashhad bidhalika siyaqul ayati allati waradat fi akhiri fi akhiriha al ayatu al mazkura kenan zai zaman to siyaqin ayoyin gaba daya sun tahi akan akan tsari daya kenan ya nema mushi gafara Allah subhanahu wataala har bayan mutuwan shi amma daga nan kuma Allah ya ja hankalin annabi Ibrahim akan daga yau kar ka sake nema mushi gafara saboda mutum ne wanda ya mutu akan tafarki na shirka kenan ta bayyana lahu annahu aduwwul lillahi yanzu ya bayyana a gare shi maki ne ga Allah tunda ya mutu akan tafarki wanda yake na shirka amma idan a ce kahin ya mutu ne kaga a lokacin yana iya nema mashi me Allah ya shiryar da shi Allah mai kaza Allah mai kaza duka iya da iko na zai mai addu'o'i to amma yanzu ya mutu kenan aikin gama ya gama saboda ba za sake tayar da shi ba barantana ai kaza barantana ai kaza da aka ce tuha aikin gama ya gama istighfarin ka da kai na baya kahin ya rasu wannan yana nan amma kuma Allah bai amsa ba tunda ya mutu bai tuwo ba kenan malai ce in aka ɗauki wannan ma'ana kenan zai zamanto ayoyin gaba ɗaya sun samu tahiyya akan ma'ana guda ɗaya ya ce wa ala zalika fa yanbaghi an yakuna akan haka ya cancanta ya zamanto at-tabayyun al-mazkur bayyanar da ya ga annabi ibrahim wanda aka ambata fil aya a cikin ayan nan al-istighfaru yace ne ya mushi gafara innama kana ba'da wafati abihi ya kasance bayan rasuwar mahaifin ne kenan can cikin suratu maryam ya ya ce zai ci gaba da ne ya mushi me gafara wajen Allah ko a lokacin kuma yana rayi sannan kuma bayan ya rasu ma ya ci gaba da ne ya mushi gafara har lokacin da Allah subhanahu wataala kuma ya tsayar da shi yace innama kana ba'da wafati wafati abihi aidan wa kana zalika bi i'lamillahi ta'ala iyyahu wa ya sanar da shi cewa mahaifin ya mutu a kan shirka Allah sanar da shi falamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi lokacin da ya bayyana a gare shi wa bayyana mushi Allah ya bayyana mushi ya ce wannan mahaifin naka wa ya mutu yana mai bara'a da Allah ba shi ba Allah kenan ya bayyana a gare shi mahaifin nan ya mutu akan tafarki ba na daidai ba مالك وقد أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح كما قال السيوطي في الفتاوى وعن ابن عباس رضي الله عنه قال ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات فلما مات تبين له أنه عدو الله فلم يستغفر له مالك تيوى عبد الله بن عباس يتي ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه النبي إبراهيم بيقوش بينا تانية ما ما يفيش غافر أو الله حتى مات حسي لوكتين ما يفين يرسو da mahaifin ya rasu ta bayyana lahu ya bayyana ga annabi ibrahim lahu annahu aduwul lillah annahu aduwul aduwullah ya bayyana gare shi mahaifin nan nashi maki ne ga Allah tun daga shi ya mutu yana hanya ta shirka ga Allah subhanahu wataala yanzu kuma daga nan falam yastaghfir lahu bai ƙara nema mishi gafara ba qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala fil majmu' yace as-salatu 'ala al-kafiri wad-du'a'u lahu bil maghfirati haramun بنص القرآن والإجماع الإمام النووي أتكلم للتايش المجموع يا حكيتو إجماع مالمي أكنت الصلاة على الكافر يو كافري سلا saboda kara mafi yawa haka ne ko saboda kara kaji mutum yana ta kewaye kewaye wai za a yi wani biki a coci shi so yake kawai dole sai ya je saboda dai wannan mutumin suna tare da shi ya huto daga can ya huto daga nan ya huto daga can ya huto daga nan yi mushi sallah wa du'a'u lahu bil maghfira da nema mushi addu'a akan Allah gafarta mushi mala yace wannan abin haramun ne kaulan wahidan haramun ne haramun ne baya halatta ya aka yi zaman to haramun bi nassil qur'ani da nassin aya alqur'ani mai girma tun daga shi Allah ya hana annabi Ibrahim ya hana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to kuma kai wa baka dama babu wal ijma' sannan kuma da ijma'in malamai shi ma malamai gaba ɗaya sun yi ijima'i akan baya halatta wanda ya mutu akan tafarkin kafirci a nema mashi gafara na Allah subhanahu wa ta'ala na'am
kamar wanda bai kashe kanshi ba musulmi ne amma kuma sai kashe kanshi musulmin da ya kashe kanshi za a mushi sallah mun karanta shi ana za a mushi sallah amma dai ba a bukatan kamar waɗanda ake ga su ne manya-manya a gari a ɓangaren jagoranci mai kyau da ɓangaren jagorantar mutane a ɓangaren addini waɗannan ba su a gansu a gaba-gaba yana sai a samu wasu wasu wana eh a samu dai wasu mutane haka ya yi wa nasu sai a wakilta su eh su je su mushi sallah su binne shi me yasa haka saboda ya zamanto izina ga waɗanda suke da irin suke sama irin tafarkin shi ko kuma wani da zai yake tunanin ya aikata irin aikin da ya aikata kenan saboda kar wani ya aikata haka manzala sallallahu alaihi kuma ya kasance mun karanta anan shi ma manzala yana yin haka wasu lokuta idan mutum ana bin shi bashi manzala sai ya mishi sallah wannan yake nuna ma mutane mi kenan mutum ya nisanci bashi ya nisanta saboda abin da zai kai zuwa ga kana cikin gari ɗaya da manzala sallallahu alaihi yana raye kuma a ce ka mutu baka samu ya maka sallah ba a dalilin bashin da ake binka kagan da zai sa mutum nisanci me ya nisanci bashi daga mutumin da ya kashe kanshi za a mushi sallah za a mushi addu'a na Allah gafarta mushi za a je a binne shi irin binne na musulmi amma ba a so a ga manyan mutane wanda su ne gaba gaba wajen alheri a cikin al'umma a gansu a gaba saboda kar wani ya zo hallawa ya koyi da shi ko kuma ya ce ai ba komai bane ba wani ma da ya kaza duk abin da yi ai wani ma ya je mai sallah malike cewa anan kenan yin addu'a ga kafiri da nema mishi gafara da yi mishi sallah wannan haramun ne da nassin alqur'ani da ijma'in malamai qultu albani yake cewa nace wa min zalika iya daga cikin haka yake cewa ta'lamu khata'a ba'dil muslimina zaka gane kuskuren wasu daga cikin musulmi al-yawm a yau min at-tarahhum wa taraddi ala ala ba'dil kuffar game da nemawa kafiri rahama wajen Allah ko kuma kahuri ne sai a rika Allah Allah ya amshe shi Allah ya rada shi Allah bai kaza mala yace wa yaksuru zalika min ba'di ashabil jara'idi wal mujallat aw majallat wannan kuma yana yawaita game da mutanen da suke rubuta jaridu daga wani mutumin da ake ga babba ne a cikin al'umma ko da ba musulmi bane ba to sai su yi rubutu akai kuma karshe sai sa Allah ya mishi rahama Allah karbe shi Allah ya kaza Allah ya kaza da sai ba kasashen larabawa suna da irin waɗannan ɗabi'u kuma kowa da ke ko ina ma haka nan ne shi ma aka karanta aka ce Allah mai rahama to irin waɗannan abubuwa suna faruwa mala yake cewa ولقد سمعت أحد رؤساء العرب المعروفين بالتدين يترحم على ستالين الشيوعي الذي هو ومذهبه من أشد وألد الأعداء على الدين الباني يكي تشيوا ولقد سمعت يتي ناجد كننا أحد رؤساء العرب wani daga cikin jagororin kasashen larabawa al-ma'rufina bit-tadayyun wanda aka san su da addini ya tarahamu yana nema wa wani kahuri gafara shine stalin shugaban kasar rasha ko eh wanda aka yakin duniya na biyu da su eh stalin ashiyu'i wanda yake kan mazhaba ta shiyu'iyya alladhi huwa wa mazhabuhu da shi da mazhabar da yake tahiya akan shi da tsarin shi da yake tahiya min ashaddi wa aladdi iya daga cikin mafi tsanani da mafi kiyayyen al'ada makiya aladdini akan addinin Allah wa zalika fi kalimatin wannan mutumin wannan jagoran larabawa yayi wannan abun a cikin wata kalma da aka bashi magana allati alqaha ar-ra'isu al-musharu ilayhi bi munasabati wafatil mazkur wanda aka bashi magana aka ce a dalilin mutuwar Stalin me zaka iya cewa ya dauki maganganu ya mushi ya ta mushi addu'o'i na Allah mushi rahama Allah mai kaza da irin abubuwan da suka yi lokacin da aka zo aka watsa ad-daular al-Usmaniyyah Turkiyya a lokacin wajejen yakin duniya na farko eh shi ma har musulmi za ka ga suna ta to irin waɗannan abubuwan ba su halatta malik ya ce udhi'at bir radio bi mana an kururuta bi mana an shelanta mutuwan na stalin da addu'in da aka mishi na Allah mishi rahama wai a cikin gidajen radiyuka sai malik ya ce amma fa wala ajaba min hadha faqad yakhfa faqad yakhfa alayhi mislu hadha al-hukm yace wala ajba yace babu abun mamaki a irin waɗannan ayyukan da zaka ga wasu daga cikin musulmi suna aikata faqad yakhfa alayhi zai iya yiwa ya boyu a gare shi mislu hadal hukum irin wannan hukumci yake cewa walakin al'ajaba amma abin mamakin shine min ba'di du'atil islamiyyin shi a ce wannan ai jagora ne ko kawai shugaban kasa ne ko wani mai wani matsayi kaza ne wannan dama mafi yawanci abin da ya shafi harkar siyasar duniya shehi ba gaba to amma mutumin da shi kuma ana ganin cewa ma iya daga cikin min ba'di du'at al-islamiyyin masu ma kira ne zuwa ga tafarkin Allah suna wa'azi suna faɗakarwa suna karantar da mutane amma za ka same shi maliki cewa yana yi wa an yaƙa'a shi ma ya faɗa fi misli zalika a irin waɗannan abubuwa haisu ƙala fi risalatin lahu a lokacin da ya faɗa a cikin wata risalar shi wani rubutu da yi yake yake ce Allah ya ma wani rahama ya ambaci sunan shi ya ce wa akhbara wa akhbarani ba'du thiqati عن أحد المشايخ أنه كان يصلي على من مات من الفرق من من الفرقة الإسماعيلية الباطنية مع مع مع اعتقاده أنهم غير مسلمين يتي وأخبرني الباني كي تاوني ياباني لاباني بعد الثقات wasu daga cikin mutane yardaddu wanda ban taba kama shi da ƙarya ba yake bani labarin cewa shi wanda wancan malamin da yake yake ne ya makahurai rahama yake ce annahu kana yusalli biya ma kasance yana ma yana sallar gawa alaman mata min alfirqatil ismailiyyal batiniyya akan wasu firqal ismailiyyal batiniyya sune wasu batattu daga cikin firaq na addini ma itiqadihi annahum ghayru muslimin tare da cewa ya yarda ba musulmi bane ba amma kuma aka ce mushi wani ya mutu kawai sai je mai sallah malice li annahum la yarawna as-salata wala al-hajja لأنهم سبب سوء أن الفرقة الإسماعيلية الباطنية سوء تنانين سنة قتيوة لا يرون الصلاة ولا الحجة سوء سنة ذاك إيه مسلم تبكي سلا كما ذاك إيه مسلم تبكي أيك حج با با wani magana aiki hajji ko sallah eh sannan kuma wa ya'buduna al-bashara kuma zaka iya bautawa mutum ma ba wani matsala bane ba amma kuma wai malamin da yake kira zuwa ga addini kuma irin wannan ya mutu ya je mai sallah malai cewa ma'a zalika kana yusalli alaihim tare da haka kuma yana musu sallah yace nifaqan saboda munafici a ce ai wannan wayis ne shi yana tare da kowa muzabzab duk inda ka je ka ganshi shi na kowa ne saboda kowa yarda da shi in misali kowa yarda da kai daidai ne manzala sallallahu alaihi an kore shi da garin makka kai kahi manzan Allah sanin yadda ake jawo mutane zuwa ga addini amma sai ga wani duk abin da za a yi na karantarwa sai daga kun cika tsanani kuna matsawa mutane yana ga tsanani ne mana ba ku iya babu hikima haka hoshi bai taɓa tsayawa minti ɗaya ba ya karantar da wani harafi ɗaya don Allah ko ya koya mashi hadisi ɗaya don Allah ya koma gehe amma kuma zai ce ai da awar da ake ba hikima a ciki ba hikima saboda duk kurarraba kan mutane to mutanen jahiliya a haɗe suke ba haɗe suke ba kullu hizbin bima ladayhim farihun da Allah faɗi akan su yake da su yake wanda ma inda ake ga kowa abin da ya ga dama ƙasar indiya addini nawa gare su barkatai ko to su kuma karkasa su to wasu daga cikin suna ga yana ga shi a ta yi tare da kowa duk inda ka je ka gan shi ce abubuwa tare da kowa wani har ka takama yake yana tare da kowa alama ce ta muna wuce ba yadda za a kace kana tare da kowa bangaren da ya shayi mu'amalar rayuwar duniya daban bangaren addini kuma daban za ka yi mu'amalar rayuwa da kirista da bai hude addini bai hana ka ba mu'amalar rayuwa harakar rayuwa ta duniya in bai ci karo da addinin ka ba za ka iya yi amma harakar addini kuma in aka zo lakum dinukum waliya din waddu law tudhinu fayudhinun sun so manzo Allah sassafta su ma sassafta Allah ce mashi a kyale su lakum dinukum waliya din ku je ku yi naku mina mu me abin zahir a ciki da haka irin irin wanda zaka samu nifakan saboda munahuci ne munahuci ne kawai da kwadayin duniya da kwadayin daudar duniya da kwadayin matsayi na duniya a ce shi ne shugaban 'yan son zaman lahiya na duniya a kirayo shi a jinjina mashi a bashi a bashi a bashi takardar yabo su kuma su bashi takardar yabon su ne masu tada hankali a duniya gaba daya kuma kowa sani wa mudahanatan da sassabci lahum a gare su fa ila Allahil mushtaka mal albani yake cewa kaga wannan matsalar wallahi ila Allahil mushtaka muna kai kukan mu zuwa ga Allah wa alaihi wa huwa almusta'an Allah shine wanda zai taimaka mana matsala ce wadda akwai ta kuma tana ta yawo tsakanin mutane insha Allah ta'ala kenan mun zo karshen gabar kahuri ne ba ne mashi gafara eh yana yana raye kai ta mushi adda Allah shirye shi amma fa in aka ce ya mutu to shaushi kenan magana ta rige ta gare aikin gama ya gama eh سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله kenan karatun sharh sunna na yau ya kuma daga daga ventar zai fara zuwa ventinar insha Allah maimakin vendezer zuwa ventrozer na radio alhuda